Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai saurare. Abul Fatuwat Production Kaduna ke gabatar maka da tarihin maulanmu Sahibul Faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya gabatar. Don neman ƙarin bayani ana iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Kaduna. ko kuma a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا في هذا المهدر والتاته بنظرة تاتي لنا بالزبر dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai yake bukatar komai da komai a wurinsa a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zuljalalul ikram a muna nan a kan maganan wato za mu tashi tafiyar hajji tafiyar shi ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu aikin hajji na farko wanda yake mun faɗi duk irin gwagwarmayar da aka yi akan wato sha'anin gida to shehu ya bar sahabbai a cikin wannan daji har muka wata cewa a lokacin ba abinci ma ga wasa ake ake haƙa rami abin ne sai ta samu yan kwanaki a bude a tona sannan a ci aka zaga ana matse tabo ana shan ruwa ga macizai sun harbi wasu almajiran ma dai a haka dai shi ya bari an fara aikin ginin masallaci radiyallahu tabaraka wa ta'ala sannan ya shirya tafiya aikin hajji shine tafiyarsa aikin hajji na farko radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda yake faɗi da kansa yana faɗi yana cewa lokacin da ramadana ya kai sha biyar ga wata lokacin da aka yi sha biyar ga watan ramadan sai azama ta ta ƙarfi a bisa tafiya zuwa ga haramaini sharifai maka da madina amma manufarsa ziyarar kabarin ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam don ya sauke farali a kuma ya ziyarci babban masoyinsa wasu ɗansa mafi girma shugabanmu majibincin lamarinmu ma'aikin Allah sallallahu alaihi sallama to a wannan lokaci farkon abin da shi Ibrahim ya fara yi kamar yadda ya faɗi ya ce na nemi izinin mahaifiyata ne saboda haka yana da kyau a koyi duk abin da muka ji ya yi a aikin hajjinsa to mu kwaikwaya kusan na rubuta duk abubuwan da ya gudana duk na ayyukan nashi in mutum zai tafi aikin hajji yana da kyau samu wannan ya kwatanta ba ka iya yin abin da shehu ya gaba ɗaya don kamar yadda na faɗi shehu mushafi ne kari ne eh waliyai kowa da gwargwadon inda yake akwai waliyin da sura ne shi akwai waliyin da izu ne akwai waliyin da aya ne akwai waliyin da sumuni ne shi akwai waliyin da rubu ne shi amma shi Ibrahim mushabun karimun la masu illal mudaharu radiyallahu anhu to saboda haka shehu ya ce farkon abin da na fara yi kamin tafi aikin haji na nemi izinin mahaifiyata saboda mun faɗi cewa duk wannan tafiyar da aka yi da wannan wahalhalun da wahalar da shi da aka yi ta yi ko da ke sun wahalar da kansu ne musu wahalar da shehu da duk wannan abubuwan da aka dinga yi na izaya mahaifiyar shi tana da rai har ran da zai bar garin har ran da zai bar gidan mahaifinsa a tawaggar shi akwai mahaifiyar shi a ciki da ita aka dinga wannan tafiya shehu yana da wani doki da ya dora ta akai su suna tafiya a ƙasa har aka je wannan wurin da ake kiran shi daras nan aka tsaya aka yi aka yi sallah ko da yake mun ce karamar sallah babbar sallah ce babban sallah sallar layya hmm? to anan Ibrahim aka je aka yi duk abin da aka yi tare da ita wannan mahaifiya tashi mai albarka sai da Aisha ko da yake su suna sun ce a ainihin sunanta sai da Aisha rayuwa rayuwa baki ɗaya sunanta ke sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha ana cewa sai da Aisha tu janka sunanta kenan yar manyan mutane wali ya ce siddiqiya babba yar babban wali maftuhi sai da ibrahim khalil sunan mahaifinta kenan to saboda haka shi ne na nemi izinin mahaifiyata sannan ne shawara da ainihin keɓantattun yan uwana saboda haka ko da kuna rikici da yan uwanka a dinga bin wannan karatun da kyau shau karantarwa yake ko kana rikici da yan uwanka wani abu na alkhairi ya same ka gaya musu ai almajirin shi ba wani abu yake sa a ja da shi ba illa hasada duk inda ga ana rikici da almajirin shi ba hasada yake mu so da ka sai ka zo ka ba su hakkin su yan uwanka ne yayyanka ne to alhamdulillah tafiya ta same ni zan tafi aikin hajji so da ka ina bukata addu'a ku ka san duk abin da ke zuciya su watsar da su karbu da su ka zo dai kai ka nemi addu'a ka nemi kuma shawara shi ya ce sai na zo ne nemi shawarar keɓantattun yan uwana don ka sa akwai mahaukata eh duk inda kake da dangi ka san akwai natsatsuwa akwai kuma masu wauta to ka nemi masu hankali a ciki wanda yake so suna da tunani ko yaya dai a ba su hakkin su shau ya ce sannan kuma ne shawara da ma'abota soyayya ta wanda masoya na ne su sannan sai na rubuta wasiya dan ban sani ba zan dawo ko ba zan dawo ba kai ka ji wai shi ne zai sani wai zai dawo ko ba zai dawo ba ni annabi kana ji fa saboda haka ya sani wallahi wallahi ya san zai dawo wannan abin da ya sai faɗi wannan saboda mu in za ka tafi ka yi wasiya in babba bai yi haka ba kai ma ba za ka yi ba to shi ne wannan dalili in za ka yi tafiya ka yi wasiya saboda tafiya ta Allah ce komai yana iya faruwa shehu ya ce to daga nan na rubuta wasiya sannan na kira shaidu suka tsayu a kanta sannan na biya bashin duk da ake bina ka ji ba shi na biya bashin duk da ake bina sannan na tanadan wa iyali na abin da zai ishe su har in dawo ban su ba haka ba kasan da yawa mutum zai tafi ya bar iyalin shi to shi ya ce a ni sai zan tanadan wa iyali na duk abin da za su ci sannan kuma ni kaina na neman wa kaina guziri dan kai in tafi hanya ina maula shi Ibrahim kar in tafi hanya ina maula ina roko sai da in tanadi duk abin da zan yi guziri da shi gwargwadon iko gwargwadon abin da ya samu sannan kuma na nemi abin da zan yi sadaka na babba musakai da almajirai ne musu sadaka sannan kuma sai na nemi izinin shugabannin kasa su kuma kaji ba komai daki daki radiyallahu anhu sannan su ma na ba su abin da ya cancanta gare su na haƙoƙin daular su da shugabancin su sannan daga nan na dawo ne sallah raka'a biyu wannan sallah raka biyu na yi ne ranar alhamis tara ga watan shawwal tarihin da ya gabata wanda muka faɗi sannan sai na karanta wato raka a farko na karanta fatiha ɗaya kul ya ayyuhal kafiruna ɗaya raka ta biyu na karanta fatiha ɗaya kul huwallahu ahad abinda na karanta kenan sallar da na yi kamun na bar gida ko da kai faƙihi masanin ilimin hadisi ko masanin ilimin fiqh zaka ce to ai arwaya ai falaki da nasu aka ce ai to shi na sani na fi ka sanin falaki da nasu aka yi izini ne duk da bai rubuta ba nan annabi ne ya ce masa za abin da shi yake da izini yake ce masa za yi sallah raka biyu ka karanta raka farko fatiha da kulli raka ta biyu fatiha da kul huwallahu to zai saba ne dan kai kaga su wane ne wane ne wane ne sun rubuta a littattafan su kawai sai shehu ga annabin yana tare da shi sai yi biyu abinda wani ya rubuta alhali waɗancan ma da suka yi rubutun da sun riske shi da sun ajana su sun bi nashi shehu yana faɗi yana cewa magana ta ta fi kusa da shehu tijjani fiye da jawahirul ma'ani hujja ta in shehu ibrahim ya magana ba a duba jawahirul ma'ani amma idan an duba jawahirul ma'ani an ga magana ana iya tambayar shehu amma in shehu yayi nashi to ba magana jiya ko da ka duba jawahirul ma'ani ka ga sabanin na shehu to ka aje na jawahirul ma'ani ka rike da shi shi ibrahim ya fasa da shehu tijjani fiye da jawahirul ma'ani radiyallahu ta'ala anhu to shehu ya ce ina sane ko da ka ga dai ya zo halaki da nasu to ni dai abinda na karanta kenan fatiha dai kulya daya fatiha dai kulhu allah daya daga nan ne sallama sai na karanta ayatul kursi sai na karanta bi ilahi quraish daga nan sai ne addu'a ga addu'a da nayi cewa lai allahumma bika astainu wa alayka atawakkalu اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل علي مشقة سفري وارزقني من الخير أكثر مما أطلب واصرف عني كل شيء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا fahafazna ajma'ina min kulli su'in ya karimu abin da nace ke to wannan kamun na karanta wannan addu'a da kuka ji na faɗi sai da nayi Fatiha da Salatul Fatih da don karanta Fatiha da Salatul Fatih sannan nayi to daga nan sai na yunkura zan nike daga inda nake to a yunkurin nan da nayi kamun na nike shi ma fa sai da nayi addu'a shi ma ga abin da nace nace Allahumma ilayka tawajjahtu وبك وبك ائتسمت اللهم اكفني ما أهمني وما لم أهتم له اللهم زودني التقوى وغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت ووجهت daga nan shi kenan wannan shine addu'a da nayi sai ne ban kwana da iyalina da dangina da makwabta na roke su da ce ku yi mun addu'a makwabta ku mun addu'a zan tafi aikin hajji zan je in ziyarci kamar masoyina daga nan ni ma sai ne musu addu'a abinda na ce musu yan uwana da dangina da makwabta ne musu addu'a na ce astaudi ukumullaha allazi la tadi wa da'i'ahu abin nan shi kenan ina bawa Allah ajiyar ku wanda an bashi ajiya ajiyar ba ta tozarta na ba Allah ajiyar ku ya kare mun ku daga nan sai na nemi wasiya daga ɗan babana wali managarci haske bayyananne alhaji abubakar bin sheikh alhaji abdullahi wannan shi ake cewa abubakar awwal abubakar al'awwal akwai abubakar musanna shine shehu sirin bai akwai abubakar al'awwal shi ke bin muhammad al-khalifa shi ya sallama wa shehu wato amma ka san sallama irin ta manya ba kamar ta yara wace ko da babba ya sallama maka fa in dai har ya fi ka gani ce zai dai ce ka yaran nan yana da kokari akwai wani abu na haski tare da shi to amma dai ba zai miƙa wuya kamar yadda sauran yara da sauran to amma dai ya bai bai tsaurara gaba ba kamar yadda Muhammad al-Khalifa ya tsaurara gaba shi bai kin shehu haka radiyallahu sai dai abinda shehu ya kira wa kansa shi ne ke ba su tsoro saboda sun san makamin ya fi karfin babansu kai makamin da shi ke kira wa kansa ya fi karfin sa ali tamasu ne ma dan sahibul fayyad makamin sahibul fayyad ba wai makami bane na gausiya ko fardaniya ko jami'iya ko gausiya makami ne wanda yake wahidun fil alami la fi kulli zamani shi kadai ne tunda Allah ya duniya min al-azali ila al-abadi ba wai kujera bace wacce wani ya hau ya tashi duk kujerar gausiya wani ne ya hau ya tashi farkon gausi bayan annabi sai da faɗi mutum zahara ita ce farkon gausi saboda ba ta yin haida ita ce take ɗaukar nauyin wujudu duk bala'in da yake faruwa a wujudu in an kasa ɗari take ɗaukar casa'in da tara in ka ji ce gausi wanda in an yanka dabba zafin da za ta ji ɗari to ita ta ji casa'in da tara ɗaya aka bawa dabba duk abin da zai faru a cikin hadisi ko tuntuɓe kai sai gausi ya ji zafi kamun kaji sai da ya rage wa zafin zafi ya sanya ya sannan ya turo maka shine gausi ke mai taimakon halitta shi duk sakan guda gausi sai ya mutu duk sakan sai ya tashi so da ya yi numfashin nan to bai iya dawowa da shi sai annabi ya taimake shi annabi ne zai zuka mai wani numfashi ne saboda haka numfashin gausi numfashin annabi ne bai iya yiwuwa saboda nauyin da yake dauke da shi to sai da Fatima ita ta fara sannan sai na Hassan to haka abin ya tafi har zuwa kan su sai umar bin abdulaziz har zuwa su imamul junaidu har zuwa su abu yazid har zuwa su sida abdulkadir su sai dai ahmad rufai su ahmad badawi har har har har abin ya kawo to shehu tijjani kujerarsa ba kujerar da suka hau suka tashi wani kujerar katimiya ce da katimiya saboda haka shi kadai ne shi ma wahidun bil alimi na fi kulli zaman to haka kujerar da shi ibrahim yake zaune a kanta ba wani bane ya hau ya tashi dama can tashi ce kujerar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani bane ya hau ya tashi mala'ika yake dauke da ita aka fada in annabi zai bayyana a wuri sai mala'ikan sai ya zo an yi kiliyarin wurin da sauran mala'iku hadiman annabi sai sun zo sun duba wurin tukuna in annabi zai zo za a zo a duba ba wani ciwa-ciwa a ɗakin naka ba wani ƙazanta ba wani abubuwa haka to an zo an caji to sai a aje kujerar annabi ya zo ba a kujerar ka zai zauna ba akwai tashi to da ya zo sai ya zauna a kai to haka kujerun su yake to saboda haka shehu yi musu addu'a ya nemi wasiya daga wannan dan mahaifin nasa a saidi abubakar al'awwal shine dan shi abdullahi sannan kuma daga nan shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya sake neman wasiya daga shi mabiyin shi saidi abubakar al'awwal shine babban malami saidi ashekh alhaji muhammad zainab shi wannan kai da wuya ma ya sallama shi Ibrahim a cikin gidansu ba wanda ya miƙa shi wuya kamar shi bayan shi wasu bai sai dai Muhammadu Zainaba shi har kasida yau shi shi ne nan cikin kashiful ilfas ina cewa wal ta'lamu anna al-imam qad nasab ma yanfa'u al-ibada faidan yansakib ala yadi wasida tijani barhama zil anwar wal irfani fa kullu man yuhibbu minkum rabbahu يرضاه شيخا يتروى يتروى سيبه شاهد حب رده محبته شاهد بغضه كذاك بغضته وارث سر شيخنا التجاني عن جده خير بني أدنان قد جدد الدين بعيد من دثر وسنة المختار من بني مضر الفاتري شيخنا التجاني بقدر الناساك إلى المباني الفاتري شيخنا المكنوني karbi adil amwari wal uyuni haramma min bunyanuhu ma qad hadam wa dala fil jawi bina'an kal alam aqamahu Allah li nafsi al khalqi wa nafyi kulli mulikin bil haqqi har inda yake cewa ta'allaqan bihi idza aratta wal tatrukan kulli shagilin rumta wa inna ma salatul shuyukhi qad nistakhad bihi ma al bukuki rabbal muridin ala nahjin hasan مثل اتجان شيخنا مود المنن قد نبهت به عيون النائمين وأبصرت به قلوب الجاهلين بالذكر والسنة أسند الإمام أفعاله في كل مسلك يرام فاستسلموا له شيوخ الوقت إلا رجعتم لعظيم المقت لأن في أسرار إبراهيم في ذي الطريق موجعا عظيما فنحن نشهد له بالصدق كاجا إن مغانا تكي ونحن من أولادي بالحق mu dinnan mun sallama wa shi Ibrahim dinnan duk da kanin mu ne mun sallama masa mun tabbata shehu Tijjani ya danka lamarin sa a hannunsa so da mun zama sabiqun al-awwaluna a gaban sa kuma mu muna cikin ƴaƴansa ba wai maganan wai mu yayyan shi ne ko maganan almaji a mu ƴaƴansa ne ma na ruhi kawai to abin da ya faɗi kenan so da ka shi wannan Alhaji Muhammadu Zainaba yana daga cikin manyan malamai dan shi Ibrahim yana cewa shine ma tauraron gidanmu ilimin da Allah ya bashi abin ba a cewa komai gidansu akwai saidi Muhammad al-Khalifa akwai saidi Abubakar al-Awwal akwai saidi Muhammad Zainaba akwai saidi Muhammad Shafi akwai Shehu Umar al-Futi sunan Shehu Umar al-Futi aka san shi yake ce mai Khalil Ashek Khalil saboda ya haddace muktasar akwai saidi Muhammad al-Hadi akwai saidi Mahmud akwai Shehu Ibrahim radiyallahu anhu akwai saidi Mu'azu akwai Shehu Sirin Bai akwai sai di Usman akwai Ganja akwai Sheikh Tijjani akwai sai di Ali akwai sai di Ahmad wannan duk yan uwan shehu ne kusan mutum goma sun girme shi bai fi mutum uku ba waɗanda ya girma kuma kowannen su yayi karatu saboda baban su kuɗi ne gausi a zamani shi to saboda ka ƴaƴan manyan malamai ne in ka je kama jabal ne ko za ka ga kaburburansu gaba ɗaya ga kabarin mahaifin nasu ga kabarinsu dukansu shi ibrahim shi ke madina to su da kashe ce ne na nemi wasiya daga shi abubakar al'awwal da sai muhammad zainaba sannan na hau wani doki da nake da shi lokacin da na hau dokin abin nan ce da zan hau na ce bismillah da na kama zan hau na ce bismillah da na hau na daidaita akan bayan dokin sai na ce subhanallazi sakkara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun na ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar na ce subhanaka allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا في سبرنا هذا وإي أن بؤده اللهم أنت الصائب في السبر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعساء السبر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال تو ko da yake ni na san akwai sabanin ruwaya to so da sanin sabanin ruwayar sai na ce Allahumma anta sayu bis sarari والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعصاء الصبر وكآبة المنقلب ومن الهور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال أبنى نفدي كن to lokacin da naje tasha dan in hau jirgin kaji ma kai tun anan ma aikin hajji ya gama sai addu'a ake tun daga fitowa tun ba je ko ina ba yace lokacin da nazo tasha domin in hau jirgin ruwa dan ya kai ni Dakar kawai ba sai na ga mafi yawan sahabbai na ba a wurin ga masoya na malam an yi cincirin do an taro ga waɗanda suka rataye da ni sun zazzo don su ban kwana da ni a wurin fa malam taro mai yawa ya haɗu ba wanda ya isa san adadin sai wanda ya tara su a wurin kawai shi shehun kenan to ai tara sun ba shi ba shi tara su kuro su zo na ka shi san adadin su da shehu ya ga kai ce la ilaha illallah sai su kuma suka ce muhammadu rasulillah na sake cewa la ilaha illallah suka ce muhammadu rasulillah na sake cewa la ilaha illallah suka ce muhammadu rasulillah ina faɗin na ƙarshe kawai sai na hau jirgin ruwa ina hawa sai na ce bismillahi majraha wa marsaha inna rabbi la ghafurur rahim na ce wa ma qadarullah haqqa qadrihi daga nan shi kenan sai mafi keɓantuwa a cikin manyan masoyana sai biyo shine muridi sadiki masoyi mai tsananin ƙaunata masanin Allah rabbani wanda i kamfato asiri daga cikin tekun shehu tijjani shine alhaji ma'abdu bin saidi sheikh ahmad bakkar shi bai yadda ba bayan an yi ban kwana sai da ya hau jirgin ruwa ya bi Allah ya ji kansa ya ce da kuma wanda yake matsayin babana al'allama talhajul aminu shakar ibn sheikh abubakar rahimahullahu shi kuma wani mutumin babana ne sosai almajirinsa ne to shi kenan daga nan sai jirgin ruwa ya tafi da mu har da kar daga nan muka sauka daidai lokacin sallar la'asar sai muka samu alhaji umar khan da sauran masoyanmu a nan da kar a tasha suna sauraron zuwanmu shi kenan sai muka sauka tare da su muka tafi zawiya muka tafi zawiyar shi a alhaji umar khan muka tafi muka sauka a can ya girmama mu ya girmama mu ya kyautata girmama mu matuƙar girmamawa ya tsayi da kowane irin tsayuwa na haƙƙinmu ya kyautata mana wato ya kyautata lamarinmu kuma ya amintar da mu sannan kyautata mana a cikin tafiyarmu daga nan muka haɗu da shugabannin ƙasa waɗanda yake na nan dakar suka tsayi su ma a bisa taimakonmu suka kyautata sha'aninmu suka cika tsayuwanmu fiye da yadda aka saba yi wa alhazai duk abin da wato ba a yi ma wani ni an mun to waɗannan mutane na gode musu kwarai matuƙar godiya daga nan kuma ranar laraba sha biyar ga watan shawwal shi kenan wanda ya daidai da talatin ga watan disamba sai muka hau jirgi jirgin jirgin sama kenan ana ce da shi canada shi wannan jirgin da muka hau mun haushi daidai lokacin zawali daga nan na karanta wannan aya wacce ta gabata baya daga nan sai na sake wadi na cewa qalar kabu fiya bismillah majraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim wa ma qadarullah haqqa qadrihi wannan ayat da da na fadi a baya daga nan muka yi ban kwana da dan mahaifina kuma khalifansa a cikin mu hakika shine jagoran mu alhaji ababakar abubakar al-awwal din nan kuma ne ban kwana da kwarjinin gidanmu wanda shine adan gidanmu farin cikinmu kuma bakin cikin makiyanmu shine malami shahararre alhaji muhammadu zainaba wato lokacin da ya sallama shi bakin ciki ya game makiya saboda babba ne ana gani shi kadai man yabi shehu ya isa shi ko wannan ma'abdin da muka wadi a baya shehu ya taɓa fadi ya ce wallahi da na saba wa sunna annabi kibtar ido da wannan bai bi ni ba saboda wannan babu sunna annabin da bai santa ba dan yana ganin annabi ya kazata shi sai dima abdu to daga nan muka yi ban kwana da sauran yan uwa da masoya da sauran almajirai da muridai baki ɗayan su hawaye na zuba a idan su suna ta kuka suna ta kuka suna ta kuka kai kukan su yana wulakantar da kukan giragizai irin kukan da ruwan sama yake to kukan da suke yahuwan saboda suna kuka za su rabu da ni to wannan ne ma sai sa ni hawaye har sai da ne baiti a wurin nake cewa fa law qabla mafkaha ba kaitu da ma dai kamun si kuka ni nayi nawa ma tun a gida to gashi dai na riga nayi to shikenan bayan sallan azhar sai ne intiqali da safe daga nan a tashar jirgi muka hau jirgi shikenan jirgi ya tafi da mu bai tsaya ba sai da ya kai mu addarul baiba Morocco Champas wato ƙarshen yamma shikenan take sai wata irin addu'a ta gangaro mu Allahumma lakal hamdu zahabtu an jami'i ahibbai wa zahabu anni qasidan ilayka wal fadlu wal minnatu laka Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah godiya da yabo sun tabbata gare ka na tafi gabarin dukkan masoya na su ma sun rabu da ni na nufe ka ba wani wuri zan je ba illa ɗakin ka kuma in ziyarci kabarin annabin ka dukkan falala da baiwa ta tabbata gare ka Allah ka karbi aiki na Allah kai ne mai ji kuma masani to daga nan sai kawai na ɗauko alƙur'ani na fara karanta alƙur'ani yana ta ɗibe min kewa muka tafi cikin ludufin Allah ta'ala ainihin jirgin ruwanmu wato ba jirgin sama ba ne jirgin ruwanmu bai yi tangarɗa ba kuma bai karkace da mu ba to saboda ni ban saba da teku ba sai wani irin yanayi ya bujiro mu safiyar ranar juma'a shikenan kamar bacci kamar farki kawai sai na ga waɗansu mazaje masu kyawawan fuska ban taɓa ganin su ba ban san su ba mutum biyu kawai na sani a ciki shehu tijjani da babana shikenan da na gansu sai babana sai sa hannunsa yatsunsa cikin yatsuna ya kama hannuna haka ya ce karanta inna Allah la ya sa yi karka tsaya sai ka kai wa zan jai nakum har ƙarshen izu shikenan sai na karanta sai da na kai zuwa wa izalaku shikenan sai babana sai ce na ji abin da dan uwanka Alhaji Abubakar al-Awwal ya ce maka yayi maka addu'a ya ce babanmu ya raka ka zuwa maka to wannan addu'a da ya maka ta amsu muna tare har ka je maka shikenan sai na ce to watakila wannan addu'ar da dan uwana ya mun wato mafi rinjayen zatona cewa idan wani bakin ciki ya same ni zan haɗu da mahaifina tun da daga wannan sai na ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala to daga nan muka sauka da godiyar Allah muka tafi cikin aminci da lafiya da kuma ni'ima wato ni'ima wacce ta bata da iyaka teku yi sarai sama kuma ta wasai muka dinga tafiya a cikin wannan jirgi har sai da wannan jirgi da ake kiran shi Canada ya kai wani gari da ake ce masa Las Palmas nan ne ainihin headquarter Hispania Sentin to bayan rana ta hudo ranar Asabar sha takwas ga wata sai muka sauka a ciki da muka sauka wato muka yi nufin mu sauka sai shi direban jirgi sai ce kar ku sauka in kuka sauka a nan wurin canji za a cuce ku saboda nan wurin ha'inci ya yi wa ku zaman ku in kuka yi zaman ku abubuwan da kuke so za ku samu baki daya ciki shikenan sai muka fara sauka to bayan sallar azhar sai jirgi ya ci gaba da tafiya ya ta san mu a darul baida muka shiga darul baida safiyar wato da safi safiyar litinin muka je muka sauka a tasha muka sauka cikin farin ciki da murna a ranar litinin muka tsaftace zuciyarmu muka tsaftace jikinmu sannan dan wasu ba'arin yan uwa masoyan tijjana suka karbe mu suka girmama mu daga cikin irin girmama wanda suka yi mana sun nuna min takalmin shehu tijjani radiyallahu anhu sannan sun nuna mu rubutun shehu tijjani saboda shi wanda ya karbe mu din shi wanda ya karbe mu wato ya ga min cewa iyayensa babansa yana daga cikin sahabban shehu tijjani keɓantattun almajiran shehu tijjani saboda haka ya mallaki takalmin shehu tijjani da kuma rubutun shehu tijjani to saboda sauri ni ban kiyaye sunan shi ba eh na shi abu ban kiyaye sunan shi ba daga nan dai muka yi sallan azhar a babban masallacin da sarki abu abdullahi sayyidina muhammad ya gina a dan darul baida wato wannan masallaci kai bai da tamka bai da tamka wurin gini an kyautata shi gashi da girma gashi da kyau nan mai albarka da muka tafi zawiyar shehu tijani muka tadda muqaddimi mai albarka al'alimul allamatu wannan qadatul fahama sadiqul mahabbatu bi shaykh wato jagoran nan mai albarka muqaddimi mai albarka malami mai yawan sani jagora mai tsananin fahimta mai tsananin gaskiya cikin kaunar shehu tijani da safan shehu tijani shine sayyidi muhammad bin ali sufi haka ake kiran shi a nan zawiya shi wata muka yi sallar magarba muka karanta wazifa bayan an yi sallar isha'i sai muka tafi shi kenan sai muka fara tattaunawa da shi mukaddami mai buɗe wazifa muka fara tattauna cikin ilimi muka shiga cikin ɗariƙa muka fara maganganu har sai da ya ce kai sadakar muƙaddamul waliyul kabir sayyidul husain al-ibrini kai muƙaddamin nan waliyin nan babba sayyidul husain al-ibrini yayi gaskiya da shi ya aka yi gaskiya yace ya ce da ni inna sudan ma'adin wilayati yace ka ga bakakken fata nan ne baramu walita eh Allah ya aje walita cikin bakakken fata kuma bayan shi sai di shau suka yi raji ya ga mu ya ce da ni innaka alimu sudana kai ne malamin dukkan kasashen bakakken fata ba kamar to yau gashi na tabbatar lokacin da ya gaya mun ban taba ganin ka ba amma yau gashi mun haɗu gashi nan ne cibiyar ɗariƙa amma gashi ka zo kana gaya mana ɗariƙar da ba mu santa ba to anan muka kwana muka kwana bayan sallar asubahi sai muka hau mota muka nufi cikin fas wace to muƙaddamin darul bai za a kenan to yanzu kuma mun hau mota muka tafi fas da muka tafi fas shikenan mun shiga da rana lokacin azhar ranar talata muka sauka a wurin sharifin nan mai girma sai di haddu budalib shi sai di haddu budalib dan uwan masoyi na ne sai di muhammadu budalib tajir bi kaula wato wani bawan Allah ne ana cewa sai di muhammadu budalib shi dan kasuwa ne a kaula yake to wannan kuma dan uwansa sai ya tsaya ya zage dan tsiyafsa a cikin girmama mu da karrama mu ba mu gushe ba muna nan a zaune a nan wurinsa a cikin karamci da soyayya da farin ciki har lokacin sallar la'asar ya yi shi kenan sai tafi tare da mu dan uwansa sai di abdulaziz budali ya tafi da mu zuwa zawiyar shehin nan mafi girma wato wanda ya zama shugaban waliyai majibincin lamarinmu abin abbas tijani radiyallahu anhu daga nan muka yi sallar la'asar a zawiyarsa muka ziyarci kudubul makatumi wal khatmil muhammadi al ma'lumi ai lokacin da na shiga cikin raunar shehu tijani lokacin da na shiga bulaida wato garin kenan ana ce da shi bulaida ina shiga abin da nace nace laqad adani iz shumtu dara mirayati imadi wata yami lijalil amayati حبيبي أبي العباس من أما فيضه أبي الكون والأسرار أين الولاية عليكم سلام من خديم متيم ومن صادي والكل تحت الرعاية أبنى نشي حقيقة وتولوك تندن شاكي كمشن دار المراية سنن غريك أنا سيد شي دار المراية da na shaki kamshin garin kawai sai na ji kamshin madogarata wanda ainihin imauta imautuwa ta take gare shi shine shautu jani wanda shi ne yake kauda makanta masoyina abul abbas wanda failarsa ta cika duniya baban kasantattu ma'abocin asrarai hakikanin walitta amincin Allah ya tabbata gare ku ya abul abbas daga khadimin nan naku horarre cikin kaunarku kuma daga sahabbansu su ma sun ce in gaishe ku wato almajirai na sun ce in gaishe ku gaba su ba mai ja da ku kowa yana ƙarƙashin tarbiyyar ku to daga nan haba malam sai muka yi shiru saboda kwarjinin kabarin shehu tijjani muka yi shiru ba mai iya magana ba na magana ba ishara komai ya tafi to daga nan bayan dai wannan shiru shikenan sai na bude baki sai ne wa qudbul makatumi al khatim al muhammadi al ma'lum sallama ga abin da nace nace assalamu alayka ya shaykhana ahmad at-tijani ya khatim al awliya assalamu alayka ya sirra sirr wa ruh al arifin wa madad al kainat assalamu alayka ya sibd ar rasul wa khalifatahu fina assalamu alayka ya man hada allah bika al ibad wa aslah al bilad وهدى بك إلى سبيل الرشاد حتى إن في كل أقدار البلاد من الآلاف ما يفوت الأعداد كلهم مدمن الصلاة على خير العباد السلام عليك مني ومن والدي وما ولد ومن أصحابي وأهلي وأولادي ومن تألق بنا دي غير شوتيا وأنا شو يشي رضي الله تعالى عنه نيمة ونن سلمة يا كماتا من النبي yanda aka gaya mana shehu aka yi masa kirari a wancan to nan matan da an zo kan shehu tijjani ya kamata mu ji shi ma me za ku ce mai
bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadul fatihil ma ughliq wal katib ma sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim yan uwa kamar yadda shi ya sake umarni yake lallai ai gaisuwa gurin wa gurin shi gifar da waliyai suke fakewa ina nufin uban dukkanin wani wali abul abbas shehu mushehu ahmadu tijjani rumfa ake ce ma murfar kudubai wai maza abin labari ka ji sandan girma wanda ka fi gaban zunguri sai nuni an gaishe ka gadar bayi zuwa Allahu ka ji mai suna na annabi Muhammadu mai kama da annabi Muhammadu mai ɗarikar annabi Muhammadu mazajen fama kenan masu gyara zuciyar mazaje waɗanda suka rike duniya suka bi da ita kai ka rike shehu tijjani dan mai ungwani mai kyauta ne mai mutunci ne dan mutuncin ne suturtacce ne tsaftatacce ne daidaitacce ne ingantacce ne wali ne wanda dukisar wali da kakaitarsa a gaban samaridi ne in yana magana gaban sa kowa almajirinsa ne daki kenan da wali suke fakewa rumfa madufar kudubai kogin da baya kafewa a ji ka a nesa a kusa sai a kasa gade ka da an kira sai ka bayyana sai dan ba a kira daidai ba wali ne wanda shi kaɗai ne a mahallinsa dan kisa da kakaita an yi ba da fatawa ba mai ja da shi kuɗi biyu ne na kudubai mai yakini ne da Allah mai renan baya da cikin Allah shehu Ahmadu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu
jazakumullahu khairan to masha Allah shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne yace lokacin da na tsaya gaban kabarin shehu Tijjani kar ku dauka bukatuna na fadi bari ku ji abin da nayi na ga wa shehu Tijjani sunan ku duka wallahi da annabi ya fade ka ya fade ka malam ya faɗe ka alhaji ya faɗe alaran ma kai ma ya faɗe ka ya faɗe mu duk baki ɗaya malam bashir duk ya faɗi kowa da kowa ka san ko wannan ta isa karama eh a ce duk mabiyansa ba duk wanda ya ta'alluki da shi an faɗe shi kuma tsayuwar da bata yi minti bata yi awa guda ba kai ka san wannan aiki ne ba nan muka faɗi kissa shehu tijjani ba cikin wancan watan da shekara guda kenan nake ne lokacin da shehu tijjani yana tunis kawai sai ga manzo Allah to a doki shehu tijjani yana zaune sai ga annabi ta sai miki da miki shi kenan sai a zuciyarsa sai ce to ga annabi ya taho idan ne mai sallama akan doki zan sha wahala a rayuwata kamun da riski bukata kuma gashi ba zan iya ce mai sauka ba in ne mai sallama yana kan doki to zan wahala in kuma ya sauka to zan da bukata na cikin sauki a kawai ba sai gashi wata jani kamun ya karasa sai annabi ya sauka sai na murmushi cutin ya ce alhamdulillah bukata ta ba sauki annabi yana sauka kawai sai ya ce suka shiga wani shinge haka suna shiga aka shimfiɗa annabi da duba sai annabi ya miƙe zai sallah raka biyu sai shautu jani ce sai na yi niyya a niyyan nan na shigar da almajirai na min al'azali ila al'abadi kowa sai da shautu jani kira sunan shi wane yana ciki ya ba annabi wannan sallah wane ma wane ma wane ma wata ma wata ma sai da annabi ya ruku'u ya dago daga ruku'u shautu jani bai gama niyya annabi ya yi sujada ya dago daga sujada shautu jani bai gama niyya sai da annabi ya dago raka a karshe ta biyu sannan shi wata jani cika niyya sannan ya ba annabi ya samu raka da shi ne dalilin da ya sa sai da shi wata jani kai shekara arba'in sannan abubuwan su suka yi saboda wannan raka ɗaya da bai samu ka san shekara tamanin ya yi to sai da ya kai shekara arba'in saboda wannan shigar da mu ɗin da yi da haka dama kawai sai ba annabi to amma wurin niyya ya shigo da kowa da yara da manya da maza da mata da masu biyayya a cikin almajirai da masu sabo duk sai da ya jona su da annabi kaga ko wannan ya isa to haka shi Ibrahim radiyallahu anhu anan da ya je kawarin shi tujan duk sai da ya kira mu ya kira kowa da iyayenmu da danginmu da matanmu da duk wanda ya ta'alluki da shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kaga ko dan abin da yake wa zakartu izo kullu man bayni wa bainahu nisbatu sai da na kira sunan duk wanda yake da alaka da ni wasa altullah mutawassilan bihi na roƙi Allah ina mai tawassuli da shi wa bi hatimi anbiya'i kuma na roƙi Allah ina mai tawassuli da cikamakin annabawansa wa khatimi awliya'i da kuma cikamakin waliyansa bir rabitati allati bayna Allah wa rasulihi kakka dauka ma addu'a ta wasa ne addu'a ne ta gaske nace Allah dan alaƙar da take tsakaninka da manzanka qabla zuhuril mawjudati kamun bayyana wujudu wa ba'da da kuma bayan bayyana wujudu na roƙe ka ga kaina wani man zakartu bima arju ijabati na roƙi ka ga kaina na roƙe ka waɗannan mutane da na kira sunayensu ina roƙonka duk abin da nake guri ka tabbatar da shi sannan ina roƙonka da addu'ar da na tabbata ta amsu to bayan nan bayan na tashi daga nan wurin ziyarar shehu tijani sai muƙaddamin nan mai albarka ya zo ya tare ni wanda shine albarkar ɗariƙar mu الشريف المنيف والعارف الكبير الجدريف سيدي ومولاي سيد بن محمد السفياني sunan shi kenan shi kenan shi ma muka zauna muka fara tattaunawa da shi kaga dai wancan mukaddamin an gama kifar da shi tun a can ko ya tabbata an fi sanin dariƙa to shi kuma wannan na fasin bari mu ji shi kuma shi ma muka shiga muka fara tattaunawa cikin kaunar shehu tijjani muka fara maganganu cikin shehunan dariƙa da asraran dariƙa da karamominsu da karamomin ɗariƙar da abin da ta kunsa haɓa malam bayan maganganu sun yi nisa mun yi maganganu cikin karamomin wato shi wannan ɗariƙan da abin da ɗariƙar ta kunsa da kuma ahalin wato majalisin da muke majalisar da muke zaune tare da su na abincin rayuka da kuma abincin jukkuna da ainihin shugabanni waɗanda suke zaune tare da mu a wannan mazauni akwai wato wannan mazauni mai alfarka mai daɗi a wannan zawiyar ta tijjaniya na daga sabon shau tijjani mukaddaman da suka gabata wato akwai ɗan mukaddamin nan babba saidi muhammad ligali sannan akwai saidi alhaji muhammadu barrada jikan saidi alila harazi shi ma yana wurin muke magana sannan akwai sayyidi Muhammad bin Abdul Qadir Al-Alami sannan akwai sayyidi Muhammad bin Dahir Al-Alawi sannan akwai limamin nan mai albarka sayyidi Muhammad bin Al-Abid Al-Iraqi shine baban Maula Idris wancan akwai baban sa sannan akwai al-faqih sayyidi Al-Hasan Qarur sannan akwai sayyidi Muhammad Sakadi sannan akwai sayyidi Muhammad Abdullahi sannan akwai sayyidi Muhammad bin Muhammad Al-Kattani wanda shine yake kula da zawiya daima da wasu baki ɗayansu sun cika da farin ciki saboda yadda suka ji ina faɗin shi wuce ya sannan sun cika da murna na daga abubuwan da suke ji yana fitowa daga baki na na gwalagwalan ma'arifa da kuma abin da suka gani na tafsasan ilimai da asirai da nake amai a cikin wannan zawiya da tsananin ƙaunar da nake yaushe wuce jani radiyallahu ta'ala wa arbahu to wannan mukaddami ne albarka bai gushe ba yana jinyo ni kusa da shi yana mun albashir kullum sai ya faɗi maganganu mai daɗi a kai dare da rana in ya gani sai ya faɗi magana mai daɗi to a daren laraba sai wato sai shi wannan dan uwa da aka yi wannan zama da shi na wannan majalisi wani daga cikin yan uwa sai ne ne ce dan Allah yana so in je gidan shi in kwana to da ya faɗa haka shi kuma mai masauki na sai bai ji daɗi ba sharif sai bi haddu budali sai ji wani iri to shi kenan sai muka muka muka kira shi suka kira ni domin wato a min liyafa a wannan lokaci shikenan a muka tafi baki daya domin gurin albarkar da take ciki yi mana liyafa Allah ya saka masa da alkhairi mafi kyakkyawan sakawa da dukkan nau'o'in girmamawa ya yi mana sannan daga nan sai bani sharban sai ce ga wannan karba shine mukaddami ya bani sharbin sai bani daddumar da yake sallah sannan ya bani gashin shehu tijjani sannan ya bani kwalbar da shehu tijjani yake sa turaren wuta in zai wurki daga nan kuma ya bani ijaza ya ce duk abin da yake wuri na na ijaza na baka kai ba ma wannan ba bari ka ji abin da ya gaya mu ya ce mun arba'atun min ashabi sheikh kulluhum adahu sheikh jami'il asrar wal khawas wat tasarrufati yace bari mu baka labari mutum hudu daga cikin sabban shehu tijjani dukkan su shehu tijani ya tattara dukkan asirarai da ke bantattun asirai da tasarrufatu na ismul azami baki ɗaya ya danka a hannunsu wa kulluhum indahu min ash-shaykh ma laysa inda gairi sannan kowanne ɗaya daga cikin hudun yana da abin da wani cikin su bai da shi kowanne yana da wani abu nashi na farkon su shine sayyidul galibu dalib shine wanda ya wuce jiyan sallah lokacin da ya rasu shine shehin shehu Umar Lufuti na biyu shine Maulaya Muhammad Abu Nasari shi a zamanin sa duk duniya ba kashi bi irin shi in ya daga kai hal arshi yana gani radiyallahu anhu in ko ya kalli kasa har har saniyan nan har kai har iskar da take dauki har har menene suke ce iskar da take da bayan tekun da yake dauke da saniyan nan har iskar da take ɗauke da tekun abin nasar yana kallo ne kan dukan radiyallahu anhu shi ne wanda shehu tijjani ya gaya masa duk wanda ya gan karan juma ko litinin ɗan aljanna shi kuma ya gaya wa sai di amadu abdulawi shi kuma abdulawi ya gaya sai di amadu suka yi raju shi kuma shehu suka yi raju ya gaya shi ibrahim ya ce duk wanda ya gan karan juma ko litinin ɗan aljanna shi kuma shi ibrahim ya gaya shi abul fatih yace fa qarwa qabtu ala madin wali salih sayyidi ahmad yarwa bi janabin al hakiri wa majazatin ma husn zanni aw rastu sirr ru'yatihi dariqati hatim al awliya fa man ra'ahu dakhala al jannata bi lahi samin malaika duk wanda ya ga ahmad yarwa shawul fati ran juma ko litin dan aljanna ne ba hisabi wa uku in ji shi ibrahim wannan abun nasari na biyu kenan to sannan akwai na ukun su saidi alhaji abdulwahab ahmad bin al-ahmad wanda yana cikin sunayen nan da muka muka muka muka zana an bi su zagan na hudu akwai shi wannan mai mukaddamin ke ga masa yace na hudun shine kakana saidi dayi sufiyani yace baki ɗaya waɗannan na gaya maka sun tare duk abin da shehu tijjani jibga a kansu su hudun sun jibga shi akan kansusi sai dai muhammad al-kansusi to shi kuma sai dai Muhammad al-Kanzuzi duk abubuwan da suka jibga mishi shi kuma ya jibga sai dai Hussein al-Ifrini shi kuma sai dai Hussein al-Ifrini duk abin da Kansusi ya aza mai na nauyin waɗannan khalifofi guda hudu shi kuma ya jibga wannan bawan da yake magana da kai yanzu shi muqaddam yake ga shi Ibrahim yace ni kuma duk an jibga mun waɗannan abubuwa baki daya yace amma ni ban kai su ba ni ba ni ban matsayina bai kai nasu ba waɗannan mutane na gaya maka masana Allah ne makaman su manya ne ni kuwa ban isa komai ba amma zan gaya maka abin da sai dai Hussein Ibrahim ya gaya mu kai din nan masoyin Shehu Tijjani kuma kai din nan dan masoyin shehu tijani kuma na sani cewa albarka baki ɗaya tana tare da kai to a wannan rana shi wannan shi wannan mukaddami ya ce to duk abin da shi kuma Hussein Ibrahim ya aza muka kai kuma na dora maka ya gaya shi Ibrahim ce duk abin da nake takawa da shi yana wurinka to a wannan rana muka tafi zuwa birnin wani wani gari da ake ce da shi sufuru madinatu sufuru dan mu ziyarci saidi Ahmad bin Sa'i shi yana daga cikin shugabannin a cikin gwamnatin kasar sufuru to kamun kamun nan yana daga cikin masoyan babana kuma Allah ya kara masa yadda to mun haɗu da shi da waɗansu daga cikin malaman karawiyawa muka zauna muka dawo nan fas to da safe sai shi daga cikin shugabannin fas sai di muhammadu tazi sai igayyace ni ya girmama mu ya shirya wani irin majalisi da shugaban ainihin su karawiyawan shugaban su baki da sai dai Muhammad bin Sayyid al-Badrawi wanda shi yana daga cikin wata irin gaba ta majalisar ilimi a nan kasar babba ne kwarai da kuma Sayyid al-Arabi al-Harishi wanda shi ma yana daga cikin manyan wato gwamnati a nan sannan akwai al-Faqih Sayyid Ahmad al-Balkisi shi kuma yana daga cikin manya-manyan malaman kasar kasar Fas sannan akwai saidi maula idris a said ahmad arabi muka zauna muka fara tattaunawa cikin ilimi suka dinga tambaya ta abubuwa ina ba su ansa suna tambaya ina ba su ansa kai mutanen nan sun farin ciki da ni to daga nan muka tashi muka tafi zawiya mai albarka muka zauna a zawiya muna ta jin daɗin kallon wato zawiya kallo na zahiri da kallo na baɗi har muka idar da wazifa muka yi sallar isha muka zauna a nan wato ainihin kwanakin da muka yi a nan birnin fas a nan garin fas wato mun yi kusan sati guda ne mun yi sati guda ne kullum nan muke sallah salloli biyar a wannan zawiyar mai albarka bayan limamin zawiyar kuma muke muke muke muke muke sallah wato har ya zama da wato saboda tsananin kulawar saboda tsananin kulawar shi wannan wato wannan limami hakika na kasance ma ina iya kirga tasbihi ashirin da ɗaya idan ne sujada ko idan ne ne ruku'u ko na ɗago ina iya kirga saboda tsananin kulawarsa da tsananin wato wato hudurinsa a sallah yana dadewa to ina iya kirga tasbihi ashirin da ɗaya kamun ya dago kansa to haka da muka zauna ina karanta wazifa tare da su bayan sallan magariba ko da da ya kasance su suna yin sallah ne ba suna yin wazifa ne bayan la'asar to alhali dai wazifa a nan zawiya shi tijani babba bayan magariba ake ita saboda zance ya inganta cewa shehu tijjani bai taba karanta wazifa ba a rayuwarsa ba a taba karanta wazifa ba a rayuwar shehu tijjani sai dai bayan magarba bayan magarba ke wazifa shehu tijjani bai yin wazifa sai bayan magarba wannan magana sai di bilamain shi ne ya gaya mu kuma ya ce wanda ya rantsi ya ce shehu tijjani ba a taba karanta wazifa da rana ba zamanin yana da rai to wannan wanda ya wannan rantsuwa ba zai kafara ba da magarba ake to hakika na yi sallar juma'a a ainihin babban masallacin karawiyawa tare da imam limaminta kuma ya yi huduba huduba kyakkyawar huduba a cikin biyayya iyaye huduba ya bude ta da farko abin da ya ce alhamdulillahi allazi arshadana ila sabilil khairat wa alamana ala bisan nabiyhi annal jannata ta aqdamil ummahat zuwa karshe to daga nan muka yi ban kwana da mukaddamin nan mai albarka da waɗanda suke cikin zawiya na daga masoya baki ɗaya su suna mun addu'a suna mun addu'a ta alkhairi suna roƙon aminci gare ni kuma suna mun wasiya ne ma ina musu ta addu'a kyakkyawar addu'a a nan bagirin nan mai girma mai tsarki to daga nan sai muka kwatanci kabarin shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu mai albarka mai girma mai tsarki bagire wanda yake mai girma mafi tsada mafi daraja don mai ban kwana da asirin asirai hakikanin hakikoki shikenan sai na faɗi dukkan bukatu ƙanana da manya sai na sake faɗin dukkan abin da ya gabata a baya na sake faɗi sannan na shaidawa Allah na shaida manzon Allah na shaidawa Sheikh Shautijani cewa aqida ta wata nake bauta Allah da ita na nema daga Allah Allah tabaraka ta'ala ya tashe ni akan na shi da Allah ɗaya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya shoti jani shine shugaban waliyai na roki Allah na ce Allah ka tashe ni akan wannan aqidata sannan na ce inni ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu fi zati wa sifati wa ali wahidun fil uluhiyyati laysa ma'ahu shay'un aslan wa awjada rasulahu sayyidina muhammad muhammadan qabla jami'il kainati ijadan minhu bila wasitati makhluqin وجعله أثر الكائنات وسيلتهم والسبب في وجودهم وأوجد شيخنا وجعله واسطة واسطة بيننا وبين رسول الله بحيث لا مجمع لنا فيما من الله إلا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الواسطة بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم فلا مجمع لنا في شيء خارج عن هذا أولا شكل sannan sai muka yi addu'a a nan gaban shehu tijani idanuwa suka dinga zub da hawaye kai har ma kuka ya rinjaye har sai da ma naɗi mota na fita hayyaci na saboda kuka shi yan zawiya suka tattaso suka dinga turereniya a kaina su kuma ina kuka su suna ɗiban hawaye ne ina kuka su suna ɗiban hawaye masu gudu za su kai gida laraba ne fa sharifai jikokin manyan sharifai to su shehu yana kuka ashe su daɗi suka jima da ya kuka su dama suna so su samu wani abu daga jikin shi ce Ibrahim gashi a nan kasan bakaken fata ana ta zage zage ba a yadda da shi ba gashi ya je can inda shehu tijjani yake ma wai hawayensa ake nema ya ce to haka aka yi suka dinga ɗiban hawaye na suna neman albarka Allah ya saka safan shehu tijjani da alkhairi daga nan na tafi daga wurinsu cikin lamana tafiya da dawowa lokacin da na fita daga zawiya sai na samu wato wata taguwa wacce aka dan daure ta anan shi sharifin nan sai di abdulaziz bu dalib shi ya aiko min da ita aka tare ni da ita dan in hau zuwa tasha shikenan sai na hau muka tafi na hau jirgin ruwa na hau jirgin muka hau jirgin kasa ana ce da shi alkidar shine jirgin kasa to a daga nan muka ta sanwa wani gari da ake ce da shi dan jata shikenan muka tafi muka nan da tafiya da daddare muka tafi to da safiyar ranar litinin sai muka sauka a tashar wannan gari sai ga mukaddamin nan sai dai muhammad irfawi ya zo sai dai muhammad irfawi ya zo da alfakiyu sai dai muhammad mahadi sannan da sauran jama'a suka to tare da su suka tsitsiya a nan tasha suna sauraron zuwan mu saboda mai mukaddamin nan mai albarka sai da ɗayi sufiyani ya ba su labari ya gaya musu zo ni ko ban sani ba har sai da muka suka shigo wurina sai suka ce kai ne wane sai na ce kwarai shi ke sai na ga sun ɗauki jakunkuna na da kayayyaki da sauran kaya abubuwan tafiya shi kenan suka je suka kikin samun komai da passport dina da abubuwa na da aka je aka dudduba aka yi komai a cikin kyakkyawan yanayi suka tafi tare da ni zuwa zawiyar su mai albarka suka sauke ni a can a daki mai kyau shikenan suka tsayi kuma a cikin ainihin abin da ya kamata gare su na karrama bako a cikin mafi gayar farin ciki har muka yi sallan azhar daga nan suka tafi da ni wurin Said Alhaji Aliyu Mustafawi suka tafi da ni aka kai ni masauki mai kyau aka tarbe ni shi wannan bawan Allah shi ne wanda yake zaune a wannan zawiya wacce take dan jata shi yana daga cikin manyan masu kuɗi ne ya shirya mana kabaki na abinci iri daban-daban kala-kala ba kala ɗaya ba kawo wannan a kawo wannan a kawo wannan a kawo wannan a kawo wannan to bayan mun kare cin abincin ne sallar la'asar a wannan zawiya keɓantacciya wacce take gidansa shi kenan sai ya tafi da mu wurin masu jirgi kuma aka canza mana kuɗi aka canza kuɗi waɗanda muka taho da su daga fas sannan daga nan muka sake dawa zawiya a daren ranar laraba muka yi ban kwana da shi jagora abdulsalam as-sa'idi sannan aka sake shirya mana wani kafin kabaki na abinci wanda ya wulakantar da wanda muka ci jiya abinci ne iri iri kala kala kala kala kala kala kala to shi wannan bawan Allah mutum ne mai tsananin bincike a cikin ɗarika to da ya gani kawai sai ce ya samu abinci eh to ya ga shautiyan wanda ya haddace Ibrahim ya haddace shautiyan shikenan saboda tsananin binciken da yake na a cikin asiraran ɗariƙa har sai da ma abubuwan asiraran ɗariƙa suka taru a wurinsa wanda da wuya ka samu wani batijja ne ke da irin wannan abubuwan ya dinga fito min da su ina neman mai izini ina ta masa izini ina ta masa izini ina ta masa izini a wasu wasu kuma ka san ba dama ni ma na ƙara mai wasu waɗanda bai da su na gwalagwalan asirare to daga nan safiyar ranar laraba sai ya zo ya sake ziyarta ta a muka kasance muna ta tattauna muna ta addu'a yana neman addu'a gare ni ne masa addu'a shi ma na nema addu'arsa da sauran yan uwana da sauran mutanen garin garinsa